إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أكذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفراتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan yabo ga subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mahalicin kowa da komai wanda ya sake haɗa mu cikin wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na ɗaya na wannan kungiya mai albarka jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna a wannan rana ta 18 ga watan sha'ban hijira ta fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda kuma yau din na ganin ya dace da biyar ga watan Februari wato watan biyu kalandar turawa shekara ta 2026 mun haɗu domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma gwargwadon hali da muka saba cikin wannan masallaci mai albarka na wannan kungiya mai albarka jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna muna roƙon subhanahu wata'ala yi gafara ga mu'assasin wannan alkhairi Sheikh Ismail Idris ibn Zakariya jagororin mu a yanzu tun daga jagoran mu na ƙasa da ƙasa Fadilatu Sheikh Muhammad Sani Yahya Jingir da dukkan masu tallafawa malam a dukkan matakai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karfafe su musamman jagoran mu cikin wannan jami'ar barka jihar Bauchi Sheikh Salihu Suleiman imamu na Ahlus Sunna na garin Ningi muna roƙon Allah madaukaki ya ƙara wa malam lafiya amin lalle ranar da malam ya zo garin nan ranar talata domin ganin likitoci har guda biyu jikin malam da sauki kwarai da gaske muna roƙon Allah madaukaki ya ƙara masa lafiya samina ta ƙasa da aka bude yau a garin Jos wanda tuni an bude ta da safe kuma an fara gabatar da laccoci muna fatan yadda aka bude ta cikin lafiya da nasara ubangiji Allah madaukakin sarki Allah ka sa a yi ta lafiya a kare lafiya in ba manta ba muna cikin wannan sura mai albarka suratul tauba kamar da na faɗa a wancan darasin mu da ya gabata na rana ita yau na ce daga cikin sunayen suratul baqara wanda muka karanta tun a farkon wannan sura yayin fara ta ita surar ana kiranta mai kunyatarwa daga cikin sunayen da ake kiranta saboda ta bayyana ɗabi'u da halaye na munafukai waɗanda suke zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma waɗannan halaye dukkan wanda ya kama da su ko wanda su irin su to kenan qur'ani yana tsoratar da mu yana karantar da mu kar mai koyi da irin waɗannan halaye mu ne zanci mu guji irin waɗannan ɗabi'u da waɗannan halaye domin shi annifaq ba ƙaramin sharri ba ne a cikin alkur'ani allah maɗaukakin sarki cikin suratun nisa allah ya tabbatar mana cewar munafukai suna ƙasa ma'ana sai an sa su ake ɗora kafirai a kansu kaga kenan munafurci al'amari ne wanda yake mai girma al'amari ne wanda yake abincir al'amari ne da kowane musulmi ya kamata ya roƙi allah kariya tsari a wurin Allah daga wannan ɗabi'a ta munafurci Allah ka tsare mu Allah ka kare mu annifaq munafurci kala biyu ne akwai nifaqul amali akwai i'tiqadi to nifaqul i'tiqad shine mafi hatsari domin shi mai yin sa ya fita daga musulunci kuma shine waɗanda Allah ya ce innal munafiqina fi ddarkil asfali minan nar lalle munafiqai suna ƙarƙashin rufi na wuta suna ƙasa kafirai suna samansu Allah ka tsare mu da munafurci akwai kuma munafurci al'amali na aiki wanda ɗabi'u ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisai mabambanta ɗabi'a kaza wanda yake yana ɗabi'a irin ta munafurci har sai ya batta to mun faɗa cewa ita wannan sura eh tana magana akan ɗabi'u da halaye irin na munafikai lasiyaman musamman ma abin da ya faru fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya umarce shi fita yakin tabuka sai Allah ya gaya mana daga cikin ɗabi'a da hali irin na munafikai kullun su in za a fita yaki za a fita jihadi dan daga addinin Allah to sukan yi kokarin neman izinin su zauna a gida kar su fita lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fita tabuka akwai madaukaka manyan mutane daga cikin musamman mutanen Madina kamar irin su Al-Jadd bin Qais wanda babba ne a cikin mutanen Madina ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah kaman izinin in zauna a gida kan na fita domin ni mutum ne wanda Allah ya jarrabe ni da tsananin so na mata kuma matan Rumawa idan na je ni taboka na gansu ba zan iya haƙuri a kansu ba zan iya auka musu da aka karka fitine ni na je na haɗu da fitina irin ta zina yayin da na ga matan rumawa sai Allah ya ce a'a wannan munafurci ne amma kuma kin fita da mazan Allah shine mafi girman mafitan da aka fada shine Allah ya ce wa minhum daga cikin su na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim ومنهم من يقول اذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين الله يتوى ومنهم أو من المنافقون لكتكم منافقين من يقول أقوى وان يكي ذوى يتوى النبي صلى الله عليه وسلم yayin da za a fita yakin tabuka izalli ya manzan Allah kaman izini in zauna a gida kan na fita yaki kaman izini ni in zauna a gida kan na fita yaki shine kamar Jad bin Qais babba ne daga cikin mutanen Madina wanda yazo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi a masa uzurin ya zauna a gida kar ya fita yaki wala taftinni yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi karka fitine ni ma'ana karka sa ni in je in fada cikin fitina yayin da naga mata na rumawa saboda kinsu da yanayinsu ba zan iya hakuri ba amma fa ba wai dan ba zai iya hakuri da matan rumawa bane a saboda yana ganin wannan uzuri ne wanda in ya fada kamar za a hage shi za a kalle shi a tausaya mar sai a hana shi fita ya je samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya wa manzon Allah wannan uzurin sai manzon Allah ya ce an maka izinin ka zauna a gida kar ka fita saboda manzon Allah bai san gaibu ba annabi ya ce to an maka izini ka zauna a gida kar ka fita Allah ya ce ala ku saurara ka gaya musu fil fitnati saqatu da kin fita yaki da manzon Allah da zaman gida su zauna ba su fita yaki ba shine ma asalin suka fada cikin fitina domin sun zama munafikai annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ake nema a gurin kowane musulmi shine ka girmama girma da matsayi ka soran manzan Allah fiye da ranka ya zama za ka iya salwantar da ranka don ba wa ran manzan Allah kariya ya zama za ka iya salwantar da jikinka don ba wa jikin manzan Allah kariya idan ya zamanto kai ka so wa kanka zaman gida amma manzan Allah kuma ya fita kamar baka girmama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sama da kanka ba, kai ka so wa kanka ka zauna a gida karka wahala, karka sha wahala, karka mutu, karka yi kaza, amma manzan Allah ka yadda ya fita komai ya je ya same shi. Yarda da hakan shi ne Allah ce ku saurara, filfiti na tisakatu, a gaya musu, da zama a gida, da kin fita da taimakon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, a bar manzan Allah ya fita kai ka zauna a gida wannan shine asalin fitina wannan shine asalin fadawa cikin fitina da za ta yi mutum asarar duniya da lahira Allah ce wa inna jahannama kamar ubangiji yana cewa masu irin waɗannan ɗabi'a masu irin waɗannan hali sakamakon su wutar jahannama ne kaga kuwa kowace irin wahala ɗan adam zai samu a duniya ai ba za ka kwatanta tana azabar jahannama ba in mutum yana ganin in ya fita zai fada cikin fitina to ya fada cikin fitinar da tafi fitinar da yake tsammani shine me munafurtar annabi sallallahu alaihi wasallam da haka Allah ce wa inna jahannama lalle wutar jahannama la muhiqatun mai kewayawa ce mai kewayewa ce bil kafirina ga kafirai mana za su shige ta ko ba su da gurin da za su fita to wannan ba sai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kade ba duk lokacin da aka ce an samu wata daula daula irin ta musulunci ko jagoranci jagoranci irin na musulunci idan za a fita wata harka harka kuma ta addini to lalle mutum kar ya so kansa kar ka ga wahalar abin da za a je a yi kar ka ga wahalar abin da za a fita a yi ka ƙi fita ka nemi zaman gida ko ka ba wa jagora uzuri uzurin da ba na shari'a ba uzurin da Allah maɗaukakin sarki da manzansa ba su yarda da shi ba in mutum ya irin wannan to ya yi ɗabi'ar irin waɗancan abin da ya samu waɗancan yana iya samunsa idan lokacin da duk aka kira musulmai su fita don yin aikin addini to sai su yi kamar yadda Allah ya gaya mana a baya a ayoyin da muka karanta in firu khifafan wa thiqala ku fita kuna masu sauki ko kuna masu nauyi ma'ana kuna masu uzuri ko ba ku da uzuri kuna da rauni ko kuna da ƙarfi kuna da dama ko ba ku da dama manzon Allah ya ce a fita to a fita ku yi jihadi don daga addinin Allah sai Allah ya ce mai إن تسبك حسنة تسؤهم وإن تسبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا na'am يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون to kaga ko su munafikai idan suka zauna a gida suka ki fita jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk lokacin da annabi ya fita to su kunnan su yana jira idan su yana jira me zai samu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a can gurin da ya fita. Annabi da ya fita yaƙi, ya fita da sahabbansa, ya fita da waɗanda suke masa ɗa'a, munafukai sun zauna a gida, to kar ka ɗauka in sun zauna a gida iya fitinar kenan. Sannan kuma suna sauraron, annabi sallallahu Alaihi wasallam wannan yaƙi da ya fita a fatansu, a tsammaninsu, abinda suke fatan ya faru, shine karwa nasara ta samu ga manzan Allah karewar yaki ta samu ga manzan Allah wani abu mummuna ya fada wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wannan shine abin da suke dako wannan shine abin da suke fata sai Allah yake gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam in ka fita yaki kai da sahabbanka wayannan musulmi munafikai da suka zauna a gida suka ki maka da'a suka bada uzuri na ƙarya suka ki fita to ga abin da suke buri a ransu sai Allah madaukakin sarki yace in tusibuka hasanatu idan wani kyakkyawan al'amari shine nasara da karfafawa nasara ta same ka daga Allah Allah ya baka nasara ka samu nasara akan abokanan gaba Allah ya ɗaukaka ka ta su'uhun to tana bakanta musu rai tun lokacin da suka ji ka samu nasara Allah ya ɗaga addininsa to su kuma suna cikin ɓacin rai suna cikin damuwa kamar ubangiji yana gaya mana anan wa min sifatin nifaq daga cikin siffar munafurci shine addini ya nasara kai kuma ka samu ɓacin ran da nasarar addini wannan ba sai zamanin manzon Allah ba a kowane zamani ne a kowane lokaci ne in aka ce kai yayin da addini na musulunci ya samu wata ɗaukaka ya samu wata nasara ya samu wani cigaba kai kuma wannan cigaban addini wannan nasarar addini wannan ɗaukakar addini sai take ɓata mare kake fatan ina ma addinin ya samu koma bayanta ya samu akasinta wannan siffa ce ta munafurci shi musulmi idan addini ya ɗaukaka to me yake yi farin ciki yake zai farin ciki zai yi murna zai ji daɗi domin addini ya ɗaukaka ko da ku in addinin ya ɗaukaka zai ɗaukaka ne kai ka sha wahala ko baka ji daɗi ba ko ka samu musguna ko ka samu wani abu marar daɗi amma addini ya ɗaukaka addini ya yi nasara to kai a wurin musulmi farin ciki za ka yi amma in kaga koma bayan haka to wannan sifa ce ta munafurci su idan annabi ya fita sai Allah yake gaya wa manzon Allah in tusibuka hasanatun in wata kyakkyawa ta same ka abu mai kyau ya same ka kai nasara akan abokanan gaba tasuhum zai bata musu rai asu ji haushi asu ji damuwa domin ba haka suka so ba wa in tusibuka musibatun idan kuma jarrabawa daga Allah sai ta zo sai wata masifa mummunan abu sai ya same ka kai da sahabbanka a gurin da kuka fita ya ƙulu za su rinka cewa kada a kada na amurana min kabulu ai mu dama tun farko mun riƙe al'amarinmu tun farko mun yi wa kanmu ƙiyamun lili ai shi sa muka ƙi fita sai su rinka gaya wa junansu ka ga yanzu kai da ka fita da yanzu kana cikin wanda ake gaisarwa ana ya jiki ana ya kaza ana kaza ana kaza ba ga irin ta nan ba ai sai da muka ce kar ai kaza kar ai kaza aka zo aka yi to yanzu da aka yi ina gashi nan mu dai Allah ya rufa mana asiri da ma bamu je ba to wayannan maganganun to muna nan maganganu ne Allah yana ga Annabi sallallahu alaihi wasallam haka munafikai suke faɗa yayin da wata karaya ta samu Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wa in tusibuka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl sai Allah ya ce wa yatawallaw sai su juya da baya wa hum su farihuna suna farin ciki suna jin dadin abin da ya samu annabi da sahabbansa shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi masa da'a cikin dadi da cikin rashin dadi wajibi ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ne masu tsananin da'a mutane ne masu tsananin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hasali ma su sahabbai wani lokacin ma za su fita yaƙi amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya musu irin mutanen mutane ne masu dabaru mutane ne masu tanadi mutane ne masu tsananin yaƙi mutane ne masu kaza kai an samu yaƙuƙuƙan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin sabai su fita ma zai naɗa musu komandodi kuma ya musu ishara komandodin ba za su dawo ba ma an fasa ba a fasa ba annabi zai nada musu komandodi zai ce to idan komandan farko yayi shahada aka kashe shi wane kai ka zama komanda idan kai ma aka kashe ka kai shahada wane ya zama komanda idan shi ma aka kashe shi yayi shahada ku hada a cikin ku ku fidda komanda kaga tun kafin a tafi kamar annabi yana gaya musu komandan farko ba zai dawo ba komandan na biyu ba zai dawo ba komanda na uku ba zai dawo ba za ku zaɓa wa kanku komanda na hudu wannan ya hana sahabbai fita bai hana su fita ba a hakan za su yi da'a sai a fita kuma in an je din irin abin da manzon Allah ya faɗa haka zai kasance komandan farko ya shahada kaga tun da tun an faɗa tun a gida in komandan farko ya shahada to yanzu na biyu in babu da'a in munafiki ne sai ce a'a to abin da aka faɗa mana nan shi zai faru sai ya me sai juya sai ya koma sai ya kifuta ko kuma ya dawo amma sai ya karɓi tuta ya iya abin da zai yi shi ma a kashe shi na uku ya karɓa ya iya abin da zai yi shi ma a kashe shi sanan tukunna musulmai wani daga cikinsu ya ɗau tuta ya riƙe ta ba a matsayin komanda ba sannan ya kira musulmai saboda kar tutar musulunci ta faɗi ya ce to musulmai su zaɓa wa kansu sabon komanda komandodi uku kuma annabi yana madina yana gaya wa waɗanda suke tare da shi a gida wane ya yi shahada yanzu wane ya zama komanda wane shi ma ya yi shahada wane shi ma yanzu ya zama komanda wane ya yi shahada har daga ƙarshe annabi ya ce musu to yanzu komandanci ya shiga wancan hannun wani takwabi daga cikin takuban Allah shine Khalid bin Walid wayannan fa sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune mutanen da suka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarihin su ingantacce mai kyau ba zai gushe ba har alkiyama ta tashi har a yanzu duk hidima ta addini addinin nan da kake gani ba abin da yake sutura a gare mu irin addinin muna cikin wani zamani wanda waɗanda ba musulmai ba ciki da wajen ƙasa ba abun da suka sa a gaba irin wannan addini shi musulmi musulmi yau an an wayi gari musulmi ana kinka saboda suturarka saboda shigarka saboda yanayinka saboda gefanka saboda addininka ana wa musulunci sharri iri-iri a duniya ka duba yanzu dubi duk abin da ake kira a duniya duk abin da ake kira a duniya kaga waɗannan mutanen da suke cewa za su zo su ceci kiristoci za su zo su yi kaza ashe su ne mafi sharrin mutane duk wani laifi babba a duniya su ne masu aikata shi duba wannan abin da ake fitarwa na Epstein Jeffrey din nan ka gani abin da kwata-kwata ma hankalin ɗan adam ma lafiyayye ko ba na musulmi ba ba za ka ɗauka lafiyayyen hankali zai yi ba ana kai muku ƙananan yara under eight su yi musu faɗi ko ƙananan yara su yi luwaɗu da su bayan sun faɗi da ƙananan yara su karsu bayan sun sa an kashe su su ci namansu duk kuma masu yin waɗannan abubuwan arna ne kiristoci ne yanzu ka dubu amerika ta ta koro 'yan najeriya mutum 79 kowanne wanda an taba kama shi da gagarumin laifi ne mummuna a cikin mutum 79 nan mutum ɗaya ne musulmi mace ɗaya ce tak musulmi 78 ɗin nan duk kiristoci ne to amma idan ka shigo cikin ƙasar wa ake danganta wa ta'addanci sai a ce musulmi suwa ake danganta wa ta'addanci musulmai in wani abu ya faru a ce musulmi wannan din kiyayya ake wa addininka idan yanzu kai sai ka ji a jikinka addinin ma kyamarsa kai kake yi ko shigar musulmi ma kyamarta kake yi yanayin musulmi kyamarsa kake yi lalle baka zamanto cikakken musulmi ba shi musulmi zai ba wa addininsa kariya zai goyi bayan addininsa zai ɗaukaka addininsa a kowane irin yanayi yanayin mai daɗi ne ko yanayin marar daɗi ne yanayin ƙunci ne ko yanayin walwala ne to za ka ba wa addinin musulunci kariya kar ka zama cikin waɗanda in mummunan abu ya samu addini sai kai farin ciki a ga irin musulman kasan mutane har yanzu ba su fahimci addini ba akwai wanda fa aihuwarsa ne aka yi musulmi hakikanin menene musulunci wallahi tallahi akwai wanda mutanen da ba su fahimta ba to ga irin musulman namu na do nan musulman kan ma ba gwara arnan ba ma ka sa ku musulmin da zai faɗa ka ai ai ga ha ta yaya zaka ce da musulmi war kafiri ta ina wa ya gaya ma laifinsu bambancinsa kamar bambancin mahudan rana da mafaɗarta duk yadda kake ganin musulmi ake ce maka wannan musulmi ne amma lalatacce ne lakin na sai da shi ya shahadu yana shaidawa babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah ya yadda annabin nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne Allah ne ya aiko shi wannan shaidawar da kake gani ba karamar aiki bace duk kirki duk kyakkyawan hali duk kyauta duk fara'a duk kyautatawa ta wanda ba musulmi ba shi bai yarda da cancantar ubangiji da bauta ba bai yarda ma da kaɗaitakarsa ba bai yarda ma Allah ya aiko annabi ba to wannan abin shine kuma mafi girman hatsari a rayuwa domin hatta halitta da duniya Allah ya halicce ta ne don abota marshi kadai don a yadda shi ubangiji ne don a yadda shi kadai ya cancanta da bauta don a yadda babu wanda ya cancanci a bauta mar sai shi don haka ya aiko annabawa annabawan kuma ya aiko su a gaskata su sai aka samu wani ya karyata Allah ya karyata annabawan sai kace gware ta ina da aka karka yadda wani abu ya samu addini wake farin ciki wani abu kuma wanda ba musulmai ba su yi nasara kai kuma ka ji daɗi to haka wa'insu ko a yanzu idan aka ce ga wani abu na addini ne sai ka ce wani kar ka shiga in ya je shi a sanadiyar Allah a sanadiyar manzansa sai wani abu mu da ba yadda aka ce karka je ba ka jawo kanka mu ka ga mun je ne ko gashi nan muna zaune ina yanzu gashi nan ana gashe ka Allah ya tsawaka sai Allah ya ce mu Kullai yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun Allah ya ce kul ka ga ya musu lan yusibana ba zai taba samun mu ba har abada illa ma kataba Allah lana sai abinda Allah ya rubuta mana duk abinda kaga ya same ka ya saman ya same ki ubangijinka ya riga ya rubuta maka shi zai same ka abinda Allah ya rubuta maka shi kuma zai same ka wallahi zai same ka la muhala yanzu nan wani yana kokarin mutuwa yanzu nan wani ana kokarin aihuwar wani yanzu nan wani alheri yana kokarin samun wani yanzu nan wata fitina tana kokarin samun wani Allah ce wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna alheri in ya same ka jarrabawa ne to sharri ma in ya same ka jarrabawa ne kowanne in alkhairi ya same ka akwai wanda alkhairi zai same shi sai ka dauka shi ya nasara kuma shi ya fadi akwai wanda sharri zai same shi sai ka dauka shi ya fadi kuma shi ne ya nasara akwai yanzu mutumin da alkhairi zai same shi sai ya jingina alkhairin wa kansa a ba ga shi nan ba ai na gaya maka ka zo kai wannan harkar da muke a cikin da ake samun alkhairi ka je ka kakarin gumo na wannan kan wannan asara dama mai za ka yi ma'ana sai ya ɗauka wayo dabara iyawa shi suka sa ya samu wanda duk ya samu sai ya jingina samunsa zuwa ga dabararsa ko wayansa ko iyawarsa to wannan ya faɗi akwai wanda ya fi ka dabara ya fi ka iyawa ya fi ka wayo wallahi bai samu ba akwai wanda kuma da dabarar da wayan da iyawar duba shi da su kuma ya samu ashe samun daga mahalicci ne da haka Allah ya ce ga gaya musu kullun yusibana kace ba abin da zai same mu ba abin da yake samun mu a rayuwa illa ma kataballahu lana sai abin da Allah ya rubuta shi akan mu kuma cikin hadithul qudusi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da al'umma za su hadu na farkon su da na karshen su ala an yudurruka bi shay'in aw ala an yanfa'uka bi shay'in akan su amfanar da kai da wani abu wallahi ba za su iya amfanar da kai ba sai da abin da Allah madaukakin sarki ya amfanar da kai haka da al'umma za ta hadu ta cutar da kai ta sa ka rasa ta cutar da kai da wani abu ko ka rasa wani abu babu abin da zai cutar da kai sai abin da ubangiji dama ya rubuta shi a kanka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi a tilakalam wajaffati suhuf alƙalamin da aka rubuta ma aka rubuta min an dage alƙalamin takaddar da aka yi rubutun ta bushe idan kaddara tana kaina zai iya samu na duk abin da kaga an rubuto ma haka Allah ya rubuta haka Allah ya kaddara sai ka gode mar kamar godiya a hakan in kamar godiya a hakan to ya jarrabe ka yana iya mayar maka yana iya ninka maka yana iya taimaka maka shi Allah subhanahu wataala ummu salma kaga mata ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da mijinta ya rusu aka zo aka bata labari ta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda masifa ta same shi sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya yi istirja'i ya maida wannan abin da Allah ya ce ayi a cikin alkur'ani a suratul baqara sannan ya roki Allah cewar Allah ka mayar min fiye da abin da na rasa cikin wannan masifa tawa kuma ka bani lada ka canja min da abin da yafi ta alkhairi sai ta faɗa sai ta aranta sai ta ji waye zai canja mu wa Allah zai ban wanda yafi Abu Salma ta san dai manzon Allah ya faɗa amma aranta sai ta ji to yanzu ita a duniya Abu Salma ya rasu wa Allah zai bata wanda yafi Abu Salma ai babu amma manzon Allah kuma ya faɗa da ta kare idda marwata tarihi suka ce sai Usmanu ya aika akan yana santa mu kuma a musulunci usman ya fi abu dala abu salma domin usman yana duniya allah ya ce mashi ɗan aljanna ne abu bai yiwu ba abubakar umar ya ce yana santa umar bayan ya shawarci abubakar sai abubakar ya ce a ka dakata kai shuru ya ce mai faru ya ce kai shuru ka dakata karkace komai daga baya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana santa jama'a akwai kwatanci tsakanin Abu Salma da manzon Allah sai ta zama ta zama matar manzon Allah sai ta zama to ummuhatul mu'minin tana daga cikin uwar mu'minai uwa ta ce bazan ce wannan dinka ba mamanka ce kai ma ko har bayan manzon Allah haramun ne ka aure ta yadda mahaifiyar mutum ta haramta a gare shi haka ita ta haramta ga mutum Allah bai daga darajarta ba in ta shiga aljanna tana gidan da Abu Salma baya irin gidan shine tana gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka komi a rayuwa Allah madaukakin sarki ya rubuta mana da haka Allah ya ce wa manzon Allah ka gaya musu kullun yusibana kace ba abin da zai same mu illa ma kataba Allahu lana sai abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta shi akan mu huwa maulana Allah shine majibancin al'amarin ma'ana abin da zai same mu da abin da zamu samu alkhairi da sharri mai dadi da marar dadi baya zuwa illa min indihi sai daga wurin sa shi yake hukuntawa shi yaso abin da yaso kuma shine yake faruwa wa alallahi ga Allah ne falyatawakkalul mu'minun su masu imani to ga Allah suke dogara ba sa dogara ga wani Allah mai imani ba ya dogara da wayo ba ya dogara da dabara ba ya dogara da iyawa ba ya dogara da kaza mai imani yana dogara ne da me da abin da Allah ya rubuta da abin da Allah madaukakin sarki ya so wata rana irin abinda ake yanzu na na zamanin na haka kasan sai a ce yan aji wanda muka yi primary school kuma Allah ya taimake mu mu a yan ajin mu wato ubangiji ya mana wani abu mun yi primary school tare Nasarawa East muka tafi Falun Junior Secondary School tare muka sake wucewa TC jama'ar tare to wasun mu kowa ya zama abin da ya zama wata rana irin an ji ana irin get together irin haduwa ta abokanan nan na zo na samu wasu haka suna zaune na ce ikon Allah Allah shi ne mai iko ya ce me za ka ce kuma na ce a kawai ikon Allah na gani ce kaga dai kai dan caps ne wa ga ka yi kuɗi kaga kana embassy kana ina ne kana ina ne ce kaga kai kuma doctor ne ce Allah dai ya taimake kana da jinjin kai yanzu in banda Allah wa zai wannan yanzu idan mutane suka hada makaranta ɗaya zama APSD wannan kuma ya caps in a tunaninka na ɗan adam ne wa kake ganin zai zai girma amma wannan ɗin a ranar saboda mu ‘yan aji ne ya ba mu wani abu kuma shi wa ce ya karɓa to ita rayuwa rayuwa a hannun Allah take abinda musulunci bai yadda ba shi ne ka zauna sababi alkhairin Allah yana zuwa ma ne suru sababin da ka kama yanzu ka zauna ba zan yi sana'a ba ba zan yi kaza ba kana inuwa dama can talauci aka rubuta ma ke sa ka zauna ko amma kama rike wancan ya rike sana'a wancan yana goro wancan yana doya wannan yana kaza wancan ya karanta kaza wancan course kaza ya karanta ba wani course ko aboko da za ce wani shi ake kudi babu kowane irin course za ga wani yayi Allah ya ɗaukaka shi da shi irin sa wani yayi bai je ko ina ba irin wanda ake daukakar wani yayi Allah ya ɗaukaka shi da shi wani kuma yayi bai je ko ina ba wata sana'a ga ta nan ana ganin ta walagi walagi wani da ita yayi kudi ko irin tankumo ne yake yi amma ba inda ya je har yanzu ashe me yake a wurinka na musulmi wa alallahi falyatawakkalil dogara ga Allah ka kama sababi in ka kama sababi sai ka dogara ga Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce mi قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا فتربصوا إنا معكم متربصون Allah ce kul ka gaya musu hal tarabbasuna bina ba komai kuke jira da mu ba ma'ana Allah ya ce ya gaya wa su waɗannan munafukai da kullum in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita suna jiran wani mummunan abu ya samu annabi suna jiran karewa ta samu manzon Allah rashin nasara ya zo ta bangaren manzon Allah Allah ya madaukakin sarki ce ka gaya musu kul ka ce da su hal tarabbasuna bina wallahi ba komai ku kuke dako kuke sauraro da mu ba illa ihdal husnayn sai ɗayan kyawawa al'amura guda biyu duk abin da kuke tsammani mu akan mu to alkhairi ne domin in mun fita yaki muka fita jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowane abu ya same mu a fitar mu alheri ne ɗayan biyu ne ko dai mu mutu a wurin jihadi mu shiga ina aljanna an yi shahada ko kuma mi nasara mu dawo mun samu ganima to wanne ne ba alkhairi ba alkhairi ne shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka je yaki in waɗansu ma suka yi shahada ko waɗansu suka mutu a filin daga wallahi murna ake musu murna ake musu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai binne waɗanda suka yi shahada a Uhud duk da wannan hadisi yana daga cikin hadisai da ake kawo shubha hadisin yana cikin muwatta Imam Malik musamman masu aqidar Shi'a suna kawo shubha su soki sauran sahabbai da shi kuma a wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna falala ce da alkhairi da yake cikin shahada lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya binne sahabbai waɗanda suka shahada a Uhud annabi bayan ya binne su sai manzon Allah ya koma gefe fa qala sai nuna hannunsa da su mana ya nuna hannunsa zuwa gunda ya binne su fa qala sai ce ya ya rabbi allahumma haula ikhwani ya Allah waɗannan ƴan uwana ne nayi shaida akan su ya ubangiji sai sayyidina abubakar ce ya rasulullah ya manzan Allah ai mu ƴan uwanka ne fa ma baluna ya kake nuna wa'annan kake cewa ƴan uwanka ne mu kuma fa sai ce sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce a'a waɗannan na ga akan me suka cika sun yi shahada a gabana ku kuma ban san me zai biyo ku ba hadith yana cikin mawata imam malik me manzon Allah ya tafi da wannan karfafawa ne akan me akan shahada karfafawa ne akan fita yaki dan ka fita yaki ka je kai shahada a filin yaki ba asara kai ba hasali ma arziki ce arziki ne in ka fita kai shahada lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yaki Mus'ab bin Umair kamar yadda na faɗa yayi shahada a filin yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tsaya akan gawarsa tifar da take jikin Mus'ab bin Umair ba ta iya rufe jikinsa gaba daya in an ja mayafinsa ya rufe har kansa sai nan wurin kafafunsa ya fito in an ja mayafin kasa dan ya rufe har kafafun sai nan sama ya fito sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rufe abin da kuka rufe gunda bai rufin ba kuma ku samar ganye sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan gawarsa yake gaya wa sahabbai yadda ake wankan gawa haka matan aljanna na hurul aini suke tarbar ruhinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace minal mu'minina rijalu ya karanta wannan aya da take cikin suratul ahzab minal mu'minina rijalu lalle cikin mazaje cikin mu'minai akwai wadansu mazaje sadaqu ma ahdullahi alaihi sun gaskata alƙawarin da Allah ya musu sallah ce faminhum daga cikin su man qaba nahbahu akwai wanda burin su ya cika sai annabi ya ce kamar musu abin umayr burin sa ya cika yayi shahada ƴan matan aljanna suna tariyar rihin ruhin sa wurin shiga aljanna wa minhum daga cikin su banyan tazir ko wanda suna sauraro su ma nan gaba a wani fagen a wani filin za su yi shahada Allah ce wa ma baddalu ta badila ba su fa canja alkawarin Allah da yake tsakaninsu canzawa ba kenan yanzu wanda ya yi shahada a filin daga me yayi ya yi riba babu asara ce da haka Allah ya ce ka gaya musu kul hal tarabbasuna bina ba fa komai kuke dako da mu ba kuke sauraron ya saurare mu ba abinda kuke dako ya saurare mu illa ihdal husnayn wallahi sai ɗayan abubuwa biyu masu kyau al'amura biyu masu kyau kowanne in yazo falillahi alhamdu in mun tafi das in mun tafi jihadi mun mutu mun yi shahada haka muke nema idan muka je jihadi ba mu mutu ba muka dawo za mu dawo da nasara daga ganima to wanne ne asara babu wa nahanu sai Allah ce ko kuma ku gaya musu wa nahanu natarabba wa nahanu natarabbasu bikum mu kuma muna zaman sauraro da ku an yusibakum Allahu bi azabin min indihi Allah madaukakin sarki zai samar da wata azaba akan ku daga gare shi ya kunyata ku ya fallasa ku al'umma su gane ku au bi aidina ko kuma ubangiji wata rana ya ba ya azabtar da ku da hannunmu ya ba mu umarni ya ba mu izini a yaƙi ku domin su munafikai a cikin musulmai suke kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana a yaƙi su saboda mai saboda alfarmar wannan kalma ta la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam da suke furta ta da baki ko da zuciyarsu bata amince ba wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allah bi azabin min indihi aw bi aydina sai Allah ce fatarabbasu to ku je ku yi zaman dako ku je ku yi zaman jiran irin abin da kuke jira ya same mu inna lalle mu ma'akum tare da ku yadda kuke jira wani mummunan abu ya same mu to mu ma muna nan muna sauraron abin da zai same ku daga wurin Allah ko daga hannunmu na'am قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين لا تكيا مسقل أنفقوا طوعا أو كرها ku ciyar da dukiyarku tsawon kuna masu so kuna masu yadda aukar han ko kuma kuna masu ƙi an sa kun ciyar a tilas a dole lan yi takabbala minku Allah ba zai karɓa muku ba Allah maɗaukakin sarki ba zai karɓi sadakarku ba ba zai karɓi ciyar da addininku ba kun yi shi kuna masu san rai ko kun yi shi kuna yi a tilas ashe ana gaya ma ciyar da addini ana iya yin sa mutu wani yana iya yin sa kalabi akwai wanda zai a misaransa yana so akwai kuma wanda zai a bisa tilas inda imani ko tilas ta ka aka yi Allah zai baka ne lada inda imani in kai da bisa san ranka da nishadi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi annabi yana cewa ubangiji baya gajiyawa da baku lada har sai kun gajiya cikin aikin da kuke ma ma'ana ba ana nufin sai kun gajiya ba za ku sai lokacin da kuke ji kuna yin sa ko a matsayin karhan a dole kake yi duk lokacin da kake aikin addini ko me yake ka ji kai yanzu a dole kake yi inda ba mai ganinka inda ba mai saka inda ba mai tilasta ka ba za ka yi ba to ko kayin ba lada in ba ce sallah da asubahi ko wanda yake matsa ma ka fito sallah to in ka yarda sallar har a ce ta Allah Allah ne ya umarni akwai lada yana matsa ma sai kake jin wane kana matsa mun kuma matsamin nan da kake kana matsamin na samu alkhairi ashe dai bana so amma na san so na kake kaga baka so amma baka inkarin matsama din da ake amma inda ana matsama ka fito sallah sai kake ganin wannan ya kadame ka ya matsama inda ba shi ma sallar ma ba za ka yi ba to yin wacce kake ma ba ta lalada a wurin Allah Allah baya son domin yanzu da ba kai kana ne mukrihan wanda aka tilasta shi kuma inda ba mai tilasta kan ma ba za ka yi ba yanzu akwai wanda sallah ganin wasu ne sa yake yi inda zai je gun da ba wanda ya san shi to dama shi musifa ya dauke ta ya dauke ta takurawa ne ya dauke ta wani abu ne na mai nauyi ba zai yi ba wacce yake yin ma ba shi da lada a farin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ya ga wata igiya a rataye sai ce annabi ya tambaya wannan igiyar fa aka ce a igiyar wance ce idan tana nafila tana nafila cikin dare in ta gaji ba za ta iya ci gaba da nafila ba sai ta dan fara kirjinta a jikin igiyar yadda bacci ba zai dauke ta ba tana tsaye sai annabi ya ce ku ga mata ta dena idan ta yi wanda za ta iya yi cikin nishadi da so to wannan tana da lada a wurin Allah lokacin da take ita ma ta zamanto a dole take yi babu nishadi cikin bautar Allah to ko ubangiji zai gajiya shi ma da bata lada da haka in zamu bauta wa Allah mu bauta wa Allah karka dubi yawa abin da zaka yi musamman yanzu ga wani wata nan yana zuwa a gurin mu mai alfarma watan Ramadana sai ga mutane suna fifita wani lokacin quantity hatta sallah ma a ramadana ma tarawihi mutane sun fusa inda za je shaf shaf baka baka an kare yanzu yanzu an yi tarawihi an kare shikenan sai su tafi amma in dai za su zo gunda za a karanta sura ko da irin alamtara kaifa i kasan na ake amma alamtara kaifan ana karanta asalin alamtara kaifa za a karanta ta a nitse a yi ruku a nitse a ɗago a nitse a tsaya a nutse a koma a nutse a yi sujjada a nutse a yi raka a bi a nutse to wani ba zai yi ba wani ba zai yi ba shi ya fi son gunda yanzu yanzu za a yi mudahammatan Allahu akbar Allah yanzu yanzu nan har ma mu lokacin a baya muna yara wala mutane har sunaye suke sawa masallatai ce wannan gilma ne wannan jirgin dankare ne wannan kaza ne wannan kaza ne wallahi rashin rashin bayyantar addini ne da haka Allah yake ga munafikai ka ga musu ul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum sai me yasa Allah yace innakum lallaku kuntum kun kasance kauman mutane ne fasiki na fasikai me fasikancin su rashin yadda da imani cikin zukatansu imani da baki suke furta shi yadda da Allah da baki suke furta shi yadda da manzon manzancin manzon Allah da baki suke furta shi zuciyarsu tana inkari bata yadda ba Allah ka tsare mu da munafurci Allah ka kyautata zukatanmu sai Allah ya ce wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tun na'am wa la ya'tun as-salata illa wa وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون Allah ya ce wa ma manahu ba komai ya hana su ba fa an tuqbala minhum nafaqatuhum a karba musu ciyarwar da suka yi ta Allah ciyarwar da suka yi wurin neman lada ciyarwar da suka yi wurin daga addini illa annahu sai dan su kafaru billahi wa rasuli sun kafirce wa Allah a zuci sun kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuci ba su yadda da Allah ba ba su yadda da manzon Allah ba daga cikin wata ɗabi'a su wala ya'tuna salata illa wa hum kusala ba sa zuwa sallah sai face suna cikin kasala sai face a dole duk wanda kaga sallah ya dauke ta wata abu mai nauyi wanda a dole yake yi za ga mutum mutane za a kira sallah mutane za su tashi za su tafi masallaci yana zaune a je a dawo yana zaune inda za ka masa magana sai ce na ruwanka kabarinka daban nawa daban wannan alama ce ta munafurci mutum ya bi girman sallah nauyinta yana jin nauyinta yadda har ba zai iya ba wallahi alama ce ta munafurci mutum akwai wani kasla kaslatun daga cikin wato ɗabi'u irin na munafurci shi mai imani baya jin sallah a bakin komai ta wurin nauyi yana jin ta da nishadi bauta ce kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ce ma iza hazabahu amrun wani lokacin idan al'amari ya dame shi ya rasa yadda zai yakan ce ya bilal arihna bis salati ka hutar da mu da sallah ma'ana in manzan Allah wani abu ya dame shi ko wani abu in manzan Allah ya yi alwala inda manzan Allah ya kabbara Allahu akbar ya shiga sallah babu wata damuwa kuma da za ta dame shi an fuskanci wa an fuskanci Allah duk wani abun da ka sani na duniya ya an faɗi an yi asara an yi kaza an yi kaza ya rasa kaza duk yanzu an koma ga Allah an bar wannan tunanin to sallar sai ta bashi nutsuwa sallar sai ta bashi kwanciyar hankali shi yasa Allah madaukakin sarki yace ita sallah wato tana tsare mumini daga alfasha da munkar sannan ita sallah tana bada nutsuwa cikin wani hadisi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya kasance cikin damuwa ko bacin rai annabi yace ku gaggawa zuwa ga sallah wallahi ko irin damuwar daren nan ka kasa bacci ka rasa yadda zaka yi dauki buta shiga ban daki kama ruwa yi alwala zo ka kama nafila ka gani kafin kai nisa da izinin Allah sallar za ta baka nutsuwa kuma shedan ma zai zo idan kai baccin da kai sallar da haka sallah a cikin wannan addini namu ita ce rukunin tsari ba da shahadatai sallah tana da girma sallah tana da matsayi sallah tana da daraja sosai sosai a cikin wannan addini mai tsare ta mai imani ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda kuka ganshi yana zuwa masallaci yana halartar salat jami fashidu alaihi aliman ku sheda mai imani ne abin da ya boyi da shi yana ga Allah kamar ana gaya ma marar imani wallahi ba zai iya jure jami'i ba marar imani ba shi da imani gangariya mai kyau yazo azhar ya zo la'asar ya zo magariba ya zo isha ya fito asuba ba zai iya ba shi ne ba shi wacce ta samu yayi wacce ba ta samu yana gurin zamansa a nan zai yi in wani abu ya zo ma ya hada ya tattara su ya yi su a lokaci guda to wanda ya zama haka to lalle ya binciki imaninsa Allah ce illa wa hum kusala sai Allah ce wala yunfiquna kuma ba sa ciyarwa da addini illa wa hum karihun face suna ki shi do mai imani ya yarda duk abin da ya dauka ya bayar wa addini to kansa ya taimaka ku karke muke wani yanzu bawan Allah da yayi waɗannan misali yanzu wani bawan Allah ne guda yayi wannan fiyofo wani bawan Allah ne ya sa tile din nan a masallacin nan yayi kofofin nan yayi wundunan nan ko masallacin nan da kake gani tayil din nan na ƙasa da na wundu da ƙofofin nan da wundunan nan duk talban katagun ne yi su yanzu talbawa ya taimaka kan sai taimaka in an yi sallah masallacin nan yanzu yana da lada ko wannan kafet din wani bawan Allah ne ya sa iya yi shi ko Ahmad Barwa ne ya sa shi in an yi sallah kansa yana da me yana da lada wannan fiyofin abdullahi babani ne yi in an yi shi yana da me yana da lada duk abin da kai wa addini to kana da lada wannan microphone sun bayan Allah ne suka hadu suka saya suna da lada wayannan lasifikokin da suke bada sautin cikin masallaci wani bawon Allah ne kawo su yana da lada waccan amplifier da muke gani da amplifier masallacin nan da wayancan lasifikokin da amplifier da take masallacin mu na Qatar wani bawon Allah ne ya saya yana da me to yanzu da ya ajiye misali a ce bai yi ba kana gani da wannan kudin yanzu sun zama miliyan ko sun zama biliyoyi amma yanzu suna nan a wurin Allah da haka in zaka ciyar wa addini ka ciyar a bisa kana so ka ciyar a bisa kana so Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin alqur'ani masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin anbatat sab'a sanabi misalin wanda suke ciyar da duke su da daga addinin Allah kamar wanda ya sa kwayar gero ne ko ta dawa kwaya ɗaya sai ta zangarniya bakwai sai Allah ta fi kulli sumbulatin mi'atu habba cikin kowace zangarniya sai aka samu kwaya ɗari sallace wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim Allah yana ninninkawa ga wanda ya so domin Allah shi mai yalwaci ne masani ne falalarsa ba ta karewa kuma masani ne ya san wanda ya dan shi ya san wanda ba dan shi ba ya san wanda yana da shi yaki ya san wanda ko ba shi da shi da aka kar mu ci yadda addini mu ji kamar irin za a kai irin za a kai kare mayanka kamar tilasta ka ake dolan dole wannan ita ma alama ce ta munafurci duk abin da zaka yi ka ciyar da addini ka yi a bisa ranka yana so duk ciyarwar da zaka yi a miskini ne zaka taimaka maraya ne zaka taimaka wani marashi ne zaka taimaka addini ne zaka taimaka me zaka yi ka yi ranka yana so ka yi da annashawa ka yi ranka yana jin daɗi saboda ka san wanda kake bautawa shine Allah shi kuma innahu yasma'u wa yara yana ci yana gani kuma ka san abin da ka san nan ba zai ɓaci ba a wurinsa Allah ce yana ƙididdige maka yana ƙididdige maka Allah ce ahsahu Allahu wa nasuhu shi Allah ya kiyaye ya ƙididdige amma mutane ne sun manta kai aikin alkhairi kaza Allah ya sa an tara ma wani lokaci in ka je lahira sai wani aikin alkhairin ma baka san kayi shi ba amma kuma Allah ya san kayi kuma ya rubuta ma kamar yadda su ma waɗanda suka munanan ayyuka Allah madaukakin sarki ya gaya mana in an je lahira an ba su littafin su wa qalu rasulima li hadha alkitabi la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wannan wani irin littafi ne baya koyi karamin aiki balle babba illa ahsaha sai ya kididdige ya kawo shi Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira mutane za su samu abin da suka aikata a halarce wala ya zulimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntar kowa da haka duk abin da zamu yi da sunan addini da sunan bautawa Allah mu yi shi mu ji muna taimakon kanmu kuma mu yi shi a cikin nishadi sai Allah ce wala wani illa wa hum karihun anan kuma zamu dakata abin da muka faɗa daidai Allah hada mu cikin ladan abin da muka yi kuskure kuma ubangiji Allah madaukakin sarki ya kai mana insha Allah rana ita yau idan muka zo muka danyi karatu kadan muka isa inna masadaqatu lil fuqara'i kuma sai mu rufe sai idan Allah madaukakin sarki ya kai mu kuma bayan watan Ramadana wanda dai yanzu tsakanin mu da Ramadana ma bai wuce bai kai sati biyu ma ana Ramadana Ramadan Ramadan gashi yanzu bai kai sati biyu ba kuma yanzu yadda kake ana cewa Ramadan ya kusan nan yanzu zaka ji ana cewa kuma tsakanin mu da sallah yan kwanaki ne Allah ka isar da mu da Ramadana Allah kuma ka ba mu damar aikata ayyuka na alkhairi in mun yi su ubangiji Allah madaukakin sarki ka karba mana sannan na sake tunatar da mu insha Allah bana an turo mana wanda zai gabatar mana tafsirin alkurani mai girma a can inda ake gabatarwa a kofar gidan Alhaji Baba Kafanta kuma wanda ake gabatarwa na mata a titin Sardauna da na yamma insha Allah mufti Babangida Abdullahi shi kuma bana zai zo ne daga jihar Gombe insha Allah zai zo ya gabatar da tafsiri a wannan gari namu da aran masa wanda shi kuma zai zo daga Filaton insha Allah za su zo su tsawon wayannan lokuta a wannan gari namu mai albarka ko muna fatan gobe insha Allah za mu hada kofar gidan marigayi Malam Muhammad da Ismail dan a gabatar da lancin kamar yadda aka saba kowace shekara lancin din nan ana yin sa ne saboda abubuwa kamar guda biyar na daya shi kansa kayan sautin da ake yanzu ka duba ba ana fatan bana a samu canji yanzu ba ra nan microphones da muke yin tasiri da su su ake dauka ake kaiwa can kofar baba kafinta sannan in an yi sai a dawo da su saboda za a yi tafsiri da asuba da su ana kaga ai ya kamata a ce can din yana da nasa da yake yi duk shekara in an yi sai a ajiye shi muna fata za a yi overhauling su kansu kayan sautin in an gaya ma nune kudin lasfika an za ka yi waki loudspeaker loudspeaker wannan loudspeaker da kake gani ta wajen masallaci 60 lokacin da muka sayeta da wannan wannan amplifier lokacin da muka sayeta 100 ina ganin ko da 60 aka sayeta ne yanzu wannan amplifier ta fi 1500 iya loudspeaker 60 yanzu ta kai 110 lokacin da muka sayi wayannan kuma naira 40 40 aka sayo su yanzu kwaya daya naira 110 ne kwaya ɗaya tak kuma in san samu ne muna sa lasifikuti akalla su kai wajen ashirin da wani abu saboda ba alfahari ba wurin tafsirin mun nan na ƙorwa ba kafanta duk garin nan ba inda ya kai sauti saboda ana tsayawa a inganta gurin yanzu last year hatta gurin zama inda san samu ne bana ya kamata a inganta a samu ƙarin kujeru na sit na zama to ka gani saboda sit din da ake zama ya kamata masu ma a ce an ƙara su to kyautata kansa gurin sautin sauti haske gurin zama yana daga cikin abin da yasa ake lancin din nan shi shi kansa malamin da zai zo garin nan ko mun tallafawa alal akalla zaka dauki wani abu ka bashi ya barwa iyalansa sannan in yazo zaka yi kokarin fulin din mota ta je ta dauko shi ya zo ya kama karatu za ka ce da shi for the whole of the month su biyu sannan za ka mayar da su kuma alalakala in za su tafi za ka musu wani abu wanda za ka sallame su ka kyautata musu ko da rigar da za su je sa ranar sallah ne sannan ayyuka da yawa duka duk suna cikin shi yanzu ga motar mu nan tana tsaye Allah ne ya taimake mu da bayin Allah aka yi kokari aka gyara ta da muna cewa sai ramadana ya zo saboda bara za ta ta zirga-zirga bara kwamiti ne suka yi kokari aka yi overhauling ɗinta ga masaukin da malamin yake so muna fatan gobe insha Allah za a haɗu Allah madaukakin sarki ka taimake mu an yi anguwar masallaci nan sun yi nasu kuma wanda gobe za su je su gabatar da abinda za su gabatar a matsayinsu na anguwa sannan kuma su ɗauki nauyin tafsirin da za a nan cikin masallaci kuma su ba da gudumawa don marayu tunan nan gaskiya ya yi nasara kwarai da gaske mutane sun ba da haɗin kai lokacin da aka yi lancin nan unguwar masallaci da su ba Allah saka kowa da alkhairi Allah ya ɗora mana akan mizani Allah madaukakin sarki ka hana mu asarar aiki shi ma wannan wanda za a yi gobe a kohar ma da ubangiji Allah ka ba mu nasara Allah madaukakin sarki ka taimake mu kuma fatan mu Allah ya ubangiji muna roƙonka Allah ka sa dan kai muke Allah ka sa dan kai muke Allah in akwai wata manufa mummuna a ciki Allah ka canja manufofin mu zama kyawawa Allah ka cire manufofin mummuna na ubangiji Allah ka raba mu da asarar aiki a duniya da lahira Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim Allahumma anta al-haqq wa dikal haqq la ilaha illa anta al-awwal okay to yana